yawon mulki to alhamdulillah yau ranar lahadi sha bakwai kenan ko sha shida ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dawo daga hutun karatun littafin sa'adatul anam bi akwali shaykh al-islam na maulana shaykh ibrahim yas radiyallahu ta'ala wanda ake bayanai kan abubuwa na musulunci iri-iri kala-kala da yawa da yawa to Allah ka amfana da mu da abubuwan da muke ji daga wajen shehu da radiyallahu anhu mun muna cikin huduba ina tunanin ta biyu ce wannan huduba a cikin littafin shehu radiyallahu anhu yake cewa ayyuhal ikhwatul mu'minun ya ku yan uwa mu'minai domin kuwa duk inda ga musulmi to dan uwanka fadin Allah tabaraka wa ta'ala ne yana cewa ina tunanin a cikin wannan sura ko wadda ta fara da yaya da jina an kula da tafi bai ne dai lafi rasuli suratul fusirat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum mu'minai yan uwan juna ne a wani hadisi kuma sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu aqul muslim muslimi din inda ya shi da uwa ne na musulmi la yazlim kar ya sake ya zalunce shi kar ka sake ka zalunci dan uwanka musulmi wala ya hakiru kar mutun ya mulakanta dan uwan shi musulmi wanda za ga an bata kama yake ai ya wulakanta wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ci zarafin wani shi ko manzo Allah yake cewa alaihi salatu wassalam بحسب من بحسب بحسب امرئ من الشر ان يحقر اصحاب المسلم ai ya ishi mutum sharri da lalacewa a ce ya rika wulakan dan uwan shi musulmi in kana neman abu mafi sharri to wannan ya ishe shi haka manzo Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam to shi radiyallahu anhu yake cewa ayyuhal ikhwatul mu'minun ya ku yan uwa mu'minai inna tamassuka bil islam lallai yin riko da addinin musulunci a lura shiga musulunci da riko da musulunci suna da ɗan bambanci duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ya shiga musulunci amma riko da musulunci shi kuwa dukkan wasu arkanul islam kamar misali rukunan musulunci ai guda biyar ne ko to mutum ya rike su kam kam ba tare da yayi sakaci a kansu ba sallah azumi zakka aikin haji da sharuɗan su da dokokin su a ilman ba a layin ba an gane ko domin aiki da jahilci wannan wasa ne kawai dole kowanne abu sai ka yi shi yadda Allah ya ce a yi sannan za ka samu balala a kansa mu gane wannan da kyau to yin riko da addinin musulunci in ji shehu radiyallahu anhu huwa ta'arrubu lirahmatil ilahiyya wannan shine gabata zuwa ga samun rahama ubangiji idan mutum ya rike addinin musulunci da kyau to wannan ya kai kansa inda zai samu rahama ta Allah to Allah ka ba mu rahamarka sai sai ala jama'a ku saurara ku da kyau fa ta'arradu li hadhihi rahama maza maza kowa ya zai ya tarba domin ya samu wannan rahama ta Allah ta hanyar kula da rukunan musulunci ɗari bisa ɗari wanda manzo alaihi salatu wassalam ya sami abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu sahabi shi ne mai daraja sai manzo alaihi salatu wassalam yake cewa man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sadiqan min qalbihi da kana janna duk mutumin da yace la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kuma har a zuciyar shi da gaske yake to zai shiga aljanna sai Abu Zar ne yake cewa wa in zana wa in saraka ya Rasulullah ko da yayi zina yana sata ya manzo Allah zai shiga aljanna inda ya ce da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka idin ko da yayi zina ko da yayi sata Abu Zar al-Ghifari ya kara cewa in zana wa in sarqa ya rasul wato yana ne kamar ko manzo Allah bai fahimta ba wai yanzu ko da yayin zina ko yayin sata manzo Allah ya kara mai ta mai ce wa in zana wa in saraka sai kuma ya kara mai ta ce wa in zana wa in saraka ya rasulullah sai manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ala rajami anfi uwaybir domin shi Abu Zar sai sunan shi uwaybir da ko da yayin zina yayin sata ko da Abu Zar bai so mutumin sai ya shiga aljanna kaga wannan kalma tana da girman girma rike ta da kula da ita da kuma kula da da sharuɗanta da rashin warware ta to shine riban musulmi idan mutum ya je da la ilaha illallah to al'amura da yawa za su zo da su amma idan baka je da ita to komai ya lalace kun ba abin da za a to shi ya ce fa ta'arradu li hadhihi ar-rahma ku tarba ku gabatar da kanku zuwa ga samun wannan rahama ta ubangiji bitamassuki bi hadha ad-din al-khalid ta hanyar yin riko da wannan addini madawamin addini a cikin addinin musulunci Allah zai kala anhu al-haqqu sanna wa ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da addinin yace inna dina inda Allah al-islam lallai addini a wajen Allah shine addinin musulunci wannan kuma tun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Adam har ya zuwa lokacin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani addini da aka yi face addinin musulunci akwai ayoyi da suka tafi kan wannan da yawa kuma wannan ayoyi sun isa hujja ko da kaga cewa akwai hadisin da suke gwada za a kira mutane da addinin da addinan sa ce ina yahudu ina da tsara ina wane ne ai wannan waɗanda suka baddala ne suka canza an gane ko amma duk wanda yake kan turba to musulmi ne tun daga farkon duniya har yanzu ba shi da ka addini a wajen Allah shi da Islam sai dai kowane annabi idan ya yakan shafa shari'a ta annabin da ya gabace shi ba addini yake tarewa ba shari'a na tsarin rayuwa misalin wannan kaga lokacin annabi Adam uwa ɗaya uba ɗaya ake hada aure da Allah yanzu zai yi kaga da shari'a sai ta Allah Allah ya ce ai haka to amma kuma daga baya sai Allah ya soke ta to haka zamanin annabi Yusuf yin sujada ga wani Allah halal ne in za ka ga da mutum ka iya mai sujada amma mu addinin musulunci ya ce la tasjudu lil shams wa la lil qamar tunda aka faɗi waɗannan abubuwa wanda suke madaukaka ba to idan aka samu dan uwanka mutum ke mai sujada ai wannan min babu aula shi kuma da haka shari'a ake canza amma addini a wajen Allah tun shirk shine addinin musulunci an gane ko to wannan kaga sai a dai wasu ya kuma ba haka domin wata aya ita ko ba hada take da wannan inna dina inda Allah al-islam wa tadawa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ita ma wata aya ce da ba wai hada take ba gane wannan sai a rawa Allah yake cewa duk wanda wannan ya kula da shi wa man yabtaji dinan ghayra al-islam duk wanda ya nemi wani addini ba addinin musulunci ba falan yi bana minhu to ba za a karba mashi naka idan ka ji shaidan yana zuwa kunta yana yana gaya maka cewa addinin nan musulunci an ya fashi ne addini to manzo Allah alaihi salatu wasallam duk wanda ya shi ya shakku irin wannan ya ce la ilaha illallah da ka ji wani shakku game da addinin musulunci ko mun kankanta shi da su ake kace la ilaha illallah sannan kuma fadin yawan fadin kalmar la ilaha illallah yana kore shakkun ba yana taddada wa mutum imani a zuciyarsa in kana yawan fadin la ilaha illallah la ilaha illallah wannan fadin da kake ta yi to yana taddada maka imani kuma yana goge ma zuciya in zama zan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka addinin musulunci shi kadai ne addini karɓaɓɓe a wajen Allah wal islamu ayyuhal ikhwa shi addinin musulunci ya ku yan uwa huwa rabbu shirk shine mutum ya watsar da shirka ya kakkabe ta daga zuciyarsa komi ka dauka Allah ke yi daukakawa kaskantarwa wadatawa talautarwa ko me ma ka dauka Allah ne ke yi kar ka daukar Allah yana da wani shariki cikin wani aiki na shi ko cikin halittarsa ko cikin komai ma na shi ko cikin sifofinsa da fatan gane wannan mutum ya kakkaba shirka cikin aqwalu da af'alu da itiqadat in zaka furta magana kar a ta kalmar shirka ka ɗauki wata sifa ka ba wani Allah ko mun daraja wannan kuwa ko da annabi wajen ayyukanka kar a ga shirka wajen ƙudurinka a zuci kar a ji shirka to wannan shine musulunci na haƙiƙa ba kawai mutum ya zo ya furta kalmar kadai ba a'a sai tana hada da da waɗannan sai an kakkaba shirka wa ibadatul wahidil ahadi al fardis samad sannan kuma bayan an kakkaba shirka sai kuma a bauta wa makaɗaicin nan al'ahad wanda shi ne ɗaya tilo in ji bare bare ko al'ahad shi ne wanda ɗayan ɗaya ke nan ko zuwa usawa wato ɗayan da bai baya karɓar na biyu shi ne al'ahad isa al'ahad ɗin wato ta fi sifa mafi kaiwa matuƙa fiye da wani domin in ka ce wahid akwai islam akwai salasa akwai arba'a akwai samsa akwai sitta amma ahad kawai an gaba yasa Allah ya ce kul huwa Allah ahad anan gurin Allah to ahad bai da nabi to da bauta wannan al-wahid al-ahad al-fard wanda shine guda daya idan kada an ce Allah shine guda daya to ana ne wajen komai ba ko ka ji wani suna na Allah an ce ya ba wani bawa nashi to wannan sunan aka bada ba aikin sunan ba misali Allah yana cewa inna Allah huwa as-sami'ul basir Allah shine mai ji kuma shine mai gani to dan adam shi ma Allah ya bashi wannan sifa na ji da gani amma ita san suna ne kawai da Allah ya zuwa ce kawai ki hango Kano daga nan gurin to shi ganin mu yana da wani yana da iyaka wace hango ruwan da ke karkashin kasa kai cikin duhu ma ba ka gani mutum bai gani duhu kawai zai zai saka ne daga to shi ko Allah sifar shi ta fi din da ganin yana ganin komai kuma yana jin komai ka ku ashe suna sunan da kare ba aikin sunan ba ba haka duk wani abu da zaka ji an ce Allah yana da kaza bayan shi suna da kaza to suna ne kawai as-samad kuma Allah shine as-samad abin nufi da bukata din nauyin bukata idan mutum ya nufi Allah da ita yayi hakuri sai Allah ya biya mai ita wannan alƙawari ne na manzon Allah ka san ko idan manzon Allah ya dauki alwashi ga ubangiji ai haka abin yake yana cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'zal yaqulu qad da'awtu falam yustajab li idan mutum ya yi addu'a manzo Allah ce sai an amsa mashi wannan addu'a matukar bai sa gaugawa ba to kamar an tambaye manzo Allah ya ake sa gaugawa na addu'a sai ce mutum shine in yi addu'a yi addu'a kan Allah da tarraba ko wani sai ya dauki sarki ta ya lidi ya wahab ya razab kai tai sai ka ji kaman hanyoyin ba suna ƙara kullewa amma kuma tarraba ta ake za a bude su ka shiga ba to in mutum ya ce ni dai nayi addu'a nan nayi nayi dai an ki amsawa to shi kenan ya sa gaugawa ba za a ci shi kenan shi ya sa wa shi amma matukar kana addu'a ka sa hakuri to insha Allah sai Allah ya amsa ba an gane ko akwai wani hadisi ma yake nan yana cewa alaihi salatu wassalam ma min da'in yad'u in nafsu fi bala ba wani mai addu'a da zai yi addu'a ya roki Allah wani abu sai Allah ya amsa mishi an gane ko sai wani sahabi sai da ya ji wannan magana sai farin ciki ya kama shi yace idan nuksira ya rasulullah wai ai ko zami addu'a da yawa iri iri ya rasulullah sai manzo Allah ya ce Allahu akbar to ai duk addu'a da zaka yi mai yawa Allah ya fita yawa to ai duniya gaba ɗaya ma Allah ya ce masul mata'u duniya qalil duka duniyar da jin daɗin ta Allah ya ce dan kankani ne dan mutsili ne saboda haka Allah shine as-samad mai abin nufi da bukata akwai wata hikaya wani mutum an ce a ƙasar India ya ta sabunki yana ta yana ta kiran shi ya sanamu wato ya gunki ya sanamu ya sanamu yana tai gunki kaga bai bai azaba ana tai yana tai a bukata ta kibiya sai bakin shi ya tsubuce ce ya samadu sai Allah ya sa mala'iku ce a jiya kai mai abin da yake ne sai mala'ika ya ce ya ubangiji ba wasu ne da ya kira ba wanda ba da ba da nufi ya kira sunan ba shi sanamu yake kira amma kuma sai bakin shi ya subuce ya kira samadu kuma a ce za a biya mai bukata ta yi to ai yana ta kiran sanamu sanamu bai biya mai bukata ba to yanzu kuma bakin shi ya subuce ya ya kira samadu to idan limamin ba shi ba to me ya bambancin sanamu da samadu da kuma a ya kamata a gwada mai bambancin sanamu da samadu akwai bambanci daga Allah shi ne as-samad shi ake nufi da bukata ma'aiki alayhi salatu wassalam wata ran yana ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sa ya gulam inni u'allimuka kalimat kai ya zan sanar da kai wasu kalmomi ifadin Allah ya fasa kace ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kare ka daga dukkan wani sharri kace ifadin Allah tazuru tuza ka kiyaye dokokin Allah sai ka samu Allah a daidai yadda kake so sai kuma kisa wa idza sa'alta fas'alillah duk idan zaka yi roƙon wani abu to roƙi Allah an gane ko to wannan zaka fahimci duk wanda zai samu ko sarbi ya kira sunan wani rauhani ko ya kira sunan wani aljani to ya kauce ba hanya waɗannan su ma bayi ne gajiyayyu an gane ko ba a kiran rauhani ko mala'ika jibril kaga shi ne shugaban mala'iku ba za ka rika kiran shi kana ce ba wani abu a musulunci ba yadda da wannan Allah kadai zaka kira daga kira wani wani wani rawani mai ilu ilu a ƙarshe gara ka kira saniyu ko al-saniyu Allah kenan mai girma ga sunayen Allah nan ka duba Allah ya umarni a kira shi wani zaki da asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa duk iya bukatar ka akwai sunan Allah da zaka kira Allah ya ya amsa maka wannan bukata ta da ta dace da bukata da fata an gano Allah ya saba da allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani mutum ɗaya wanda yake daidai da Allah babu shi wani mawaki da ke sawai da Allah da annabi bai sauko waye gani wanda shirin shi Allah ai wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu halitta wanda yake daidai da ubangiji karewa ma ya nan karanta mana baitin ibn al-arabi as-sa'id da yake cewa Allahu akbar la kabira siwahu dallal mahamidu wa azza salamu Allah shi ne mafi girma yace kai ba ba wani mai girma ba in ba Allah ba saboda ai duk girman mai girma da matsayin mai matsayi to in ka ɗauko ka duba sai ga to ai Allah ne ya ba shi matsayi ashe matsayin na Allah ne sai ya ba wanda kaga waye bai ake ganin abu Allah shi ne ya to da ka ko kowa ka mutum zai kai mamman Allah ya tsage da kalmomin ka zai rika fata in ba ka ba akwai matsaloli sosai wa bil ikhlas shawa yace kuma a bauta wa Allah a yi domin Allah kuma kar kai bauta ka rika tunanin wai wanda zai ga ka burge shi to wannan talaka me zai maka wanda shi ma gajiyayye ne ko kuma wanda ai in na ba in ne kaza zai ga na ba shi aure idan dai abin ya san Allah ne kai kawai kar ka lura da mutane wani wani mai hikima yana cewa wato su mutane wato bira bika sik la bil ibadi fa innahu وفاء عن الاعتبار إن أظلم الخطأ so ake ka amince da ubangiji da mutane kawai domin su mutane ba ka iya domin su mutane a lokacin da ka shiga cikin matsala an gane ko a kabari ko a filin tashi aljiya ba wanda zai zai face ka to dan me za ka lalata rayuwarka ka rika lura da wani zai ga ka burge shi wani zai ga ka ba shi rauni wani zai ka watsar da wannan ka bi yadda shari'a ta ce kawai wannan shi da ka'ida mu gane wannan da kyau قال تعالى الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين mutane ba a umarce su da komai ba sai dai su ta bauta wa Allah suna masu yin ikhlasi da addini ga Allah da shi kadai Allah ta babu ikon ikhlasi ikhlasi sirri ne daga cikin sirrin Allah idan mutum ya rike shi duk ibadar da yayi Allah yana karɓar domin yayi da domin Allah na'am shewa yace yi haka ne innahu lan yadkhula ahadun aljannata bi'amali lallai kamar yadda manzon Allah ya faɗa ba wanda zai shiga aljanna ta sanadiyar wai aikin shi da ya kai shi aljanna in illa idza tagammadahu Allahu bi rahmatihi sai idan Allah ya lullube mutum da rahmatsa sannan zai iya shiga aljanna kama warada fil hadisi sahih kamar yadda wannan ya zo cikin hadisi sahihi wanda Bukhari ya fitar da shi ga yana a cikin sahihin shi an gane ko musalladi na biyar hadisi na dubu biyu da ɗari uku da saba'in da uku an gane ko da kuma hadisi na wato dubu shida da tasa'in da takwas sannan kuma ya zo cikin musulun a cikin sahihu musulun shi kuma mujallali na hudu hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin da takwas da kuma hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da goma sha shida ɗaya kun gani ko ya sa ƙasa to lallai haka ne ba wanda zai shiga aljanna wai a ce aikin shi zunzurutu shi ya kai shi aljanna haka manzon Allah ya faɗa wa kama fi qawlihi ta'ala kuma kamar yadda yake cikin fadin Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabi zalika kulaykum kaga bai ce kul bi a'malikum ba an gane ko ka ce masa da faralar Allah da rahamar Allah ne mutane za su rike farin ciki dan waɗannan su ne za su iya kai sai ya gabata huwa khairun mimma yakawu wannan ya fi duk wani abin da suke tattarawa ko na aiki ko wani su an ji wata ma'ana ta wannan ayar ko walakin ma'a zalika shi yace amma tare da haka fala budda min al'amal ba makawa kowa ya tsaya tsayin duka ya kama yin aiki imtisalan li qawli saboda bin umarnin fadin Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zaka wa atiqur rasul la'allakum turhamun Allah tabaraka wa ta'ala ce ku bi ku tsaya da sallah ku ba da zakka ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ku samu rahamar ubangiji ai an gane ko ba da rahama ake shiga aljanna ba to Allah ya ce ga hanyar da za a samu rahama a tsayi da sallah a rika ba da zakka ga wanda zakkar ta hauka shi sannan kuma ku bi manzon Allah cikin maganganunsa da ayyukansa domin ku samu wancan rahama ta Allah an gane ko idan ba ku bi manzon Allah ba to mutum ya kauce wa hanya aljanna za ku a san bayan shi yana magana fa ta'arrudu li hadhihi rahama ko ku rika gabatar da kanku domin ku samu wannan rahama wannan bar mu ci wannan dan banda da sai mu ga ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa tayaqalu tazman ku tabbatar a yanke ba da shakku ba annahu bil iman billahi wahdahu sai wa tasaradiyar imani da Allah shi kadai ne wa bil inqiyadi li ahkabil islam da kuma yin saranda da duk wasu hukunce hukunce na musulunci in kada Allah ya ce ka hakura kawai ka bi ko da ba ra'ayinka bane in kada an ce manzo Allah ya ce ka hakura kawai ka bi ko da ba ra'ayinka bane to da irin waɗannan ne wa bil ihsani fil ibada da kuma kyautatawa a wajen ibada shine mutum yayi ta dan Allah shine an ta abudan Allah ta Allah ta tarawa to da wannan ne ta tanazzalu ar-rahmatul ilahiyya wata rahama ta Allah take saukarwa wata har za ta iya kai mutum zuwa ga aljanna amma aikin ka kawai sun zubutu ba zai kai ka aljanna kama asharat asharat ilayhi al-ayat kama yadda aya take ishara zuwa ga wannan Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin lalle rahmar Allah tana dab tana kusa da masu kyautata aiki in dai kana kyautata aiki kana kana yin aiki mai kyau to rahmar Allah kusa take da kai wa qawl wa an gane ko wa qawlihi da kuma fadin sa ko kuma kace wa qawluhu wa adiqu ar-rasul la'allakum turhamun kamar yadda mun karanta a sako ku bi manzon Allah domin ku samu rahamar Allah wa da'atu ar-rasul alayhi salam yin da'a ga manzo alayhi salam hiya tamassuku bil kitabi was sunnah shine yin ruko da alqur'ani da yin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga kamar yadda muka sha fada malamai suke ta fada Allah tabaraka ta'ala ya faɗi mana cewa ya ayyuhal ladina amanu adimu Allah wa adimu rasula wa qulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sai sai da kuma shugabannin ku na daga malamai da sauran shugabanni ba a maimaita cewa ku yi da'a gare su wanda ke gwada cewa su inda ake bin su sai idan suna isar da mutum zuwa ga da'a ga Allah ko ga manzon Allah amma yayin da ko wani malami ko wani shugaba ya bijire ma dokar Allah ya dauki wani layi ya yanka ya bi wannan bai bai halatta a mai da'a idan aka mai da'a a wannan shi ake cewa makauniyar biyayya ran da zai shiga wuta ko kuma kai zaka shiga wata sanadiyar bin shi da kai bai sai hana ka kauta ina fata an gane wannan so da lallai mutum ya kula da kyau bin manzo alaihi salatu wassalam shi ne aka sanya ba wani sharadi kawai faqad kana khuluquhu alquran domin shi manzo Allah alqurani shine dabi'unsa ko kuma kace faqad kana khuluquhu alquran dabi'an manzo Allah yake alqurani zau da kai ruku da alqurani da sunna wannan shine bin manzo Allah Allah ya ce alif lam mim wannan littafi babu shakku a cikin sa shari'a ne ga masu tsoron Allah an gane ko su ne waɗanda suke imani da abin da ba su gani ba an ce akwai lada ba taba ganin shi ba kuma sun yarda aljanna wuta sirani ma'auni lit ga sunan takaddar awo hisabi duk sun yarda kuma suke tsaye da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka azarta su kuma Allah ta'ala ya ce mutanen kirki su ne masu tuba masu bautar Allah masu gode wa Allah masu azumi shine as-sa'imun a wannan fasara wata fasara kuma as-sa'imun mutane da suke masu jihadi shine as-sa'imun tafiyar ta jihadi ake ne ko as-sa'imun da masu azumi ko as-sa'imun da masu jihadi masu yawan ruku'u ana ne salloli masu yawan sujada masu umarni da alhairi masu hani ga abinci masu kiyaye dokokin Allah wata aya tace lallai musulmai maza da mata da muminai maza da mata da masu biyayya ga Allah da manzon Allah maza da mata da masu gaskiya maza da mata da masu haƙuri maza da mata da masu tsoron Allah maza da mata da masu yin sadaka maza da mata da masu yawan azumi maza da mata da kuma masu kiyaye farjojinsu maza da mata da masu zikirin Allah da yawa maza da mata to Allah ya tara dan musu gafara da kuma lada da girma wanda yake gudawa da waɗannan kaje ayyuka na alhairi yake samu a nan ubangiji da ina ga sai mu tsaya a nan gurin abubuwan da muka karanta a nan gurin Allah ya ba mu iko aiki da su wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya kuma sanar da mu ya kuma biya mana dukkan bukatun mu da na masu neman addu'o'i a wajen mu ya kare mu daga dukkan hadarora da cututtuka da duk wani abin ki ya kuma sa mu da imani daga Allah ya gafarta masa da malaman mu ko kuma Allah ya sa mu da imani marasa lafiya a cikin Allah ka ba su lafiya Allah ya kawo mana ingantaccen zaman lafiya da kuma gyara shugabannin mu da da mu kanmu da halayen mu duk Allah ya gyara mu da barma annabi sallallahu alaihi wasallam to da za mu tashi da Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dasa kan wannan huduba wadda muna jin walawalai na abubuwan da shi yake kawo wannan shi da shi Ibrahim amma yanzu wani yana ta kallon yana ta wata wasu miya kun kallon wannan ba ba shi Ibrahim yake bi ba yana da yin wasu abubuwa na sarra shi amma yadda kaji din nan in ana magana shi Ibrahim shi kaji mutum ya kawo irin wannan to da gaske yake in wani ya kawo ma wasu shi ta ce shi Ibrahim ko ga wani ya ya ya ya kawo da shi Ibrahim a Facebook ya yi mai sadaka ko wani abu mai gaba da wannan wannan idan kana da adalci sai ga shi shi Ibrahim kwata kwata ba wannan da ya dauka wannan mutumin shi ne ke da wannan illa an gane ku amma idan aka ga tana ta dan faila suna kaza to an saka shi dani ne wato ba gaskiya kai kaza ba amma kaida ai za ka iya samun ga wani mahaifi mutumin kirki amma sai Allah ya tarbe shi da ɗaya shi dan da Allah in ka tashi in za ka yi adalci ya za ka ‘ya'yan wani ‘ya'yan banza ne ba za ka ce wani shi ma mutumin banza ba so da shi ka san mutumin kirki to in mutum ya haka an san adali ce amma in ya tashi wata ya ga ‘ya'yan ya ce wani shi ma mutumin banza ne to an san dama so yake ya zaje wani kawai ya rasa yadda zai sai ya bi ta hanyar ‘ya'yan shi ina ba ta an gano to to ai hattara da wannan Allah mu rubuta sarki ya sa mu dace alfarma Allah ya yi salatu wassalam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله kuma